Kaga shehu ya kama karatu ko?
alhamdulillah allahumma rabbana lakal To, hamdu bima za mu khalaqtana ci gaba da wa karatu.
razaqtana wa Eh, ka hadaytana wa turo.
'allamtana wa anqasana wa farashana
Nabi.
لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت يا عدونا أغانو وحسنت ورنكو.
رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نقتال من تحتنا اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوات المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما تؤدي منهما من تشاء وتمنع منه- منهما من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Muna nan ci gaba da karatunmu a cikin suratul Qasasi idan ba ku mance ba. Ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da sifofinka madaukaka ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Allah ka sa aljanna makomanmu. Allah ka shirya ɗaya ka kare su, Allah ka shirya zuriya ka kare su, Allah ka shirya ‘yan makaranta ka kare su, Allah ka shirya uwaye da zuriya gaba ɗaya ka gafarta mana haɗe da dukkan iyali baki ɗaya. Ka warkar da mu daga dukkan ciruta da wani rashin lahiya da jikunkunan gana mu ka fama da shi Allah mun roƙe ka bi asma'ikal husna Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na shari damuwa kowace iri Allah ka yi mana maganinta jiya idan ba ku mance ba wato a suratu ah, abin na alƙasasi aya ta talatin da biyar muka kwana ta talatin da shidda za mu tashi insha Allah falamma ja abu musa bi ayatina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا بآبائنا To, الأولين falamma ja'ahum Musa bi ayatina lokacin da Musa ya zo musu da ayoyin mubayyanatin kuma ayoyi bayyanannu. Kalu sai suka ce, ma hadha illa sihrun mubtara saboda a, abubuwan da suke na sihiri shi Musa ya yi irinsu amma shi ba sihiri na ba mu'jiza ta. Saboda haka sai sun kaga yayi kama da nasu kuma nasu sun san sihiri na. Don haka suka ce wa Musa ma hadha illa sihirun wannan ba komai bane face sihiri na mubtara wanda aka kaga wa ma sami'na bi hadha fi aba'ina awwalina kuma irin wannan magana da kake yi ta cewa Allah guda ne baya da abokin tarayya ba mu ji irin ta ba ga babanninmu na harko babanninmu na harko ba su ce Allah gudana ba saboda haka wannan wa'azi naka ya zo da sabon abu wanda ba a saba da shi ba wa qala musa rabbi وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون to Musa bai ji dadin wannan magana da suka faɗa ba suka ce abin da ya zo da shi sihiri na saboda haka ƙala Musa sai Musa ya ce rabbi a alamu man ja'a rabbi a alamu bi man ja'a rabbi a alamu Allah ubangiji na shi an masani wato Allah ubangiji na masani na bi man ja'a bil huda min indihi da wanda ya zo daga shari'a daga wuri ne do wanda ya zo da shari'a daga wurin Allah to Allah ya sani wa man takuna lahu aqibatu dari da wa'anda aqibar gida na ƙarshe mai kyawo zai kasance gare su Allah ya sani mu ne adda ƙarshe mai kyau ko ku ne ku dai sani yadda abin yake innahu la yuhlihu zalimuna shi Allah bai bada babban rabo ga mutane azzalumai alfalahu kam ya riga ya yanke hukunci kade aflahal mu'minun saboda haka kahirai la yuhlihu zalimuna bai ba azzalumai wannan rabo وقال فرعون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي سرعا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين wato idan mai wa'azi ya zama mai gaskiya kuma ya zama mai tsoron Allah har mutane sun ka sani to hada da shi na da waya don baka iya hitowa ka karyata shi mutane sai su karyata ka idan ka hito kai tsaye ka aibanta shi to mutane sai su hito kai tsaye kai ma sai su aibanta ka saboda su sun san gaskiya ta yi to wannan gaskiyar da sun ka sani wani lokaci za su yi aiki da ita ko ba su bi shi ba wa qala fir'aunu fir'auna ya ce ya ayyuhal mala'u ya ku mala'u wato 'yan zababbin jama'a ta wato 'yan majalisa da manyan mawadata ku saurara ku ji ni ma alimti lakum min ilahin gairi ni ban san kuna da wani Allah wanda ba ni ba kun ga bai ci babu Allah ba nan amma cewa ni ban san kuna da shi ba in ba ni ba ma alimtu lakum min ilahin gairi amma Musa ya ce shina da wani Allah to fa qilli ya hamanu alatina hamanu ka hasa min wuta ka gasa min ƙasa wato ka gasa min kunku abin nan gina zai ta jan bulo don ta hai ƙarhi a hasa wuta a ƙone mai bulo me za ka yi da shi mai girma ya ce faja'alli sarhan ka sa mini wani kaimin ƙaton gina wadda ta yi sama hawanta na son in yi la'alli addalewa ila ilahi musa don in leƙa in ga allah musa kun gani fir'auna da kai ne ya san allah musa bisa yake amma sai ka iske wasu mutane waɗanda ka da'awar musulunci suna cewa wai allah akwai shi ko ina wai ko ina akwai Allah amma hadda fir'auna ya san Allah bisa yake yace ayi min gina in hau in tai sama in ga Allah Musa wa inni la abunnuhu min akadibin kuma ni ina zaton Musa yana cikin makaryata wato Musa gaskiya ce ta yawa saboda haka har ya kai ba a iya hitowa ko mutum yana da girma kamar fir'auna ya san in ya ce Musa makaryaci na to mutunci ne ya zube tun daga ranar an gane makaryaci na saboda haka ya ce ina zaton Musa yana cikin makaryaci bai ce makaryaci na ba don bai yiwa a ce mai makaryaci idan mai wa'azi ya zan mai gaskiya yana kwatantawa sosai to haɗa da shi akwai wahala gare shi don kalma muguwa da kaka son kashewa mai ba ta jehuwa amma idan mai wa'azi ya zama kwaɗaici faɗanan faɗanan to a duk abin da ka jewa mai mutane karɓa suka yi don tuntuni ba su gamsu da yadda yaka gudanar da abubuwa ne ba da an ce ga wani abu wanda ba daidai ba sai ci shi na iya shi wasa kabara huwa wajunudu واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون wasa kabara huwa fir'auna yayi yayi abin nan yayi girman kai huwa wajunudu da shi da rundunoni ne sun yi girman kai fir'ad cikin ƙasa bigairar haƙƙi ba tare da gaskiya ba wato fir'auna babu wani dalili wanda ya sa mai girman kai haka dai kawai ya zama mutum mai girman kai ba tare da wani dalili ba wa inni la adhunnuhu wato bigairar haƙa wa dhannu annahum ilaina la yurja'una sun tabba sun yi zaton su wurin mu ba za su dawo ba suna zaton ba za su dawo wurin mu ba shi yasa suka yi abin da suke yi ba su san kwan mutu sai ya dawo kwan mutu sai ya dawo fa akhadnahu فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
to wannan dai ta'addanci na fir'auna na faɗa da gaskiya bai gushe ba sai da Allah ya hushi da shi fa akhaznahu Allah ya ce muka kama shi wa junudahu da shi da rundunoni nai wa'annan abin nan da ka kama mai abin da yake yi wa nabaznahu mun ka jewa su mun kai jewa da su kamar an yi jewa da wani abun da a ɗan ƙarami filiyan cikin ruwa mun ka kada abin banza cikin ruwa fanzur kaifa kana aqibatu zalimin diba kaga yadda ƙarshen azzalumai ya kasance shi fa zalunci zalunci na idan mutum ya zama azzalumi wato idan mutum ya zama azzalumi yau da gobe yau da gobe wa zaluncin nan sai ya ci shi in dai mutum ya zama azzalumi to yau da gobe yau da gobe zaluncin nan sai ya ci shi saboda haka jama'a abinda duk kuka san zalunci na ku bari zalunci yau da gobe kowa ka zalunci sai ya ci shi ko namiji na ko mace ko yaro na ko babba kowa ka zalunci sai ya ci shi wata rana yanzu kun ga fir'auna abin da ya cimma Allah ya ce fandur kaifa kana aqibatu zalimi di baka ga yadda ƙarshen azzalumai ya kasance waja'annahum
وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون waja'annahum a'immatan da fir'auna da mutane ne mun sanya su su zama shugabanni wato da shi da abin nan waziri ne hamana da kuma mala'una shi wa'anda kuka ji yana shawara da suwa Allah ya ce dukansu mun sanya su shugabanni lalle shugabanni na Allah ya ba su shugabanci gaskiya ne ya ba su kuma da kai ne yace waje annahu a'immatan mun sanya su su zama shugabanni amma shugabancin su ba na ƙwarai na ba yad'una nasa ilan nari suna kiran mutane zuwa ga wuta wato abinda suka kira mutane gare shi aiki na wanda duk wanda ya tsaya bisa gare shi wuta yayi aikin da suka kira gare shi wa yawmal qiyamati la yunsarun su kuma shugabanni in sun kalama azzalumai suna kiran mutane ga aikin sharri to wa yawmal qiyamati la yunsaruna ranar kiyama ba a taimakon su saka musu za a yi da abin nan da suka yi wa atba'anahum
وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة من كبيس da la'ana cikin wannan rayuwa ta duniya wato fir'auna da jama'a ce mu kabisu da la'anar Allah Allah ya la'ane su ya ɗebe musu albarka nan duniya kenan wa yawmal qiyamati ranar qiyama la'ana ta ƙarshe hum mina maqabuhin suna cikin mummuna masu mummunan sakamako in kiyama ta yi zalunci kenan kun ga abin da ya kai su gare shi kenan to bayan an hallaka su wala qara'ate na Musa kitab ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون
to bayan ma hallaka fir'auna da jama'a ce wala qara'ate na Musa kitaba hakika mun ba Musa littafin at-taura min ba'da ma ahlakana al-quruna al-ula bayan ma hallaka al-quruna al-ula wato jama'a farko bayan ma hallaka wayancan jama'a farko su fir'auna mun ba Musa littahi ya zama basaira abin lura abinda aka so ya zama a abin na ibira linnasi ga mutane wa hudan kuma ya zama shiriya wa rahama kuma ya zama rahama la'allahum yatazakkaruna domin za su wa'azabu saboda idan mutum yayi unhani da basira tai yayi fahimta ya lura da abinda a hanyar da wane da wane sun ka bi sun ka samu matsala to in ya yi unhwani da basira ta ko yana bisa wannan hanyar da sun ka bi sun ka samu matsala sai ya yi ƙoƙari ya jiɗo da bisa gare ta don hanyar da aka bi a samu matsala mai hankali kauce mata ya kai don matsala kowa bai son ta babu wanda ka son matsala ta same shi kowa gudun matsala ya kai saboda haka kun ga mai hankali ya tazakkaru yana yin tunani mai hankali yana tsaye tunani amma mahaukaci shi ka ce a to nemi ruwana don wane ya bi hanyar nan a zuwa wuri kaza matsala kaza ta same shi kasa ta same ni ai ba shi kasa ta same ni ba ni na abin nan sai kun taho sai kun teba ku gane ba ina wane ina wane a ce ai ya samu matsala ya ta rutsa da shi don bai da hankali amma mai basira in ya ji an ci wuri kaza akwai matsala to bai bai wurin nan a to mai hankali shi ka amfani da hankali ne wa ka san matsala cikin rayuwa ta babu wanda ka son ta sai mahaukaci ɗaya ka tabanta amma wanda do'ar da hankali ba ya son matsala yanzu yin wannan da muka fama da ita yanzu in ba dai yana azumi ba kai ka ji an cewa ne da ya biyo wuri kaza ya je wa ka abin nan sai da ya tsora watsarwa ga jiki ne kai kana bi wannan hanya ai ka san ba ka binta ai to akwai wata hanya an ga ce akwai wata ai wannan ma cikin inuwa take za saukin ta ya to kai in ba wa kake ba kana bi wancan da sai an zuba ruwa ga kai ka san ba ka binta to mai hankali haka ne yake duk abin da adda matsala bai bi ne abin da ya sa kun ka gamo ma mun daure cikin wahalar ga Allah ne ya ce ai haka nan shi ya ce a ɗauki azumi kuma duka ɗauka azumin kwana nawa ne ya kuma ƙari Allah ya gafarta muna wa ma kunta bi janibil garbi وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين to wannan labari da ka ba su a ya manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam labari na da addaban mamaki wanda yake tabbatar da lalle kai manzon Allah kake Allah ya ce wa ma kunta bi janibil garbi kai ba ka kusa bangaren bangaren yamma ga dutsen nan na ɗure saina'a inda Allah ya yi magana da Musa, ba ka na amma ga ka kana ba da labarin abin da an kai wurin. Iska daina ila Musa al'amura lokacin da mun ka hukunta al'amari ga annabi Musa wajen dutsen nan na ɗure saina'a ba ka wurin amma ga ka kana ba da labari. Wa makunta mina shahidi na ba ka cikin waɗanda sun ka halarci wurin. amma ga ka kana ba da labarin abin kamar wanda yake wannan ya nuna kai manzo ne Allah ya faɗa maka shi da ya san hakikanin al'amari walakin na ولكن لا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين
ya ce walakin na baka wurin duka abin da ya faru baka wurin a lokacin da ba an kai wannan kissa ba kama zo duniya ba ba a haihe ka ba masu da aka wannan kissa amma ka ba da labari to ya aka yi Allah ya ce walakin na sai dai mu an sha'ana ƙurunan mun farar da wasu jama'a bata dawala alaihim al'umru sai lokaci ya yi musu tsawo lokaci ya yi musu tsawo sai suka karkace sai muka aiko manzo wa ma kunta sawayan fi ahli madyana kuma labarin da ka basuwa na zuwan Musa birnin Madyana ya fito daga Misira lokacin da aka koro shi haye iso birnin Madyana har ya haɗu da yara ɗiya annabi Shu'aibu ya ba su ruwa ga ga dabbobinsu har ya isa gida annabi Shu'aibu har annabi Shu'aibu ya ba shi aure dukkan ba da wannan labari wa makunta sawayan fi ali madayana baka kasance wa zaune cikin mutanen madayana ba kai ho ba mazaunin birnin madayana na ba ga ka tattalu alaihim ayatina kana karanta ayoyin mu gare su kana ba da labarin madayana kai ho ba mutumin madayana kake ba walakin na kunna mursilina sai dai mu mun kasance aikowa mukai shi ya samu muka aiko ka don aikowa mukai amma duk abubuwan gada aka yi baka nan kuma baka wurin kuma ba wani mutum da ya baka labari saboda mu mun kasance kunna mursili mun kasance mu ne ke aikowa wa ma kunta bi janibi turi وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الطور kuma baka kasance gehen dutsen na na dura sai na abu ba ka wurin ha ko da kaka ba da labari ne ba ka wurin ha ba an kai abubuwan izna dai na sadda mun ka kire shi muka ce ayya Musa inni ana Allah to baka na wurin ma walakin sai dai wannan labari da ka samu rahmatan min rabbika rahama ce daga Allah ubangijin ka ta wahayi litunzira qauman don kai gargadi ga mutanen da ma atahum min nadhirin min qablika wani mai wa'azi bai zo musu gabanin ka ba quraishawa kenan wani mai wa'azi bai zo musu ba min qablika kamin zuwanka ba wani mai wa'azi kamin zuwan manzonmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani mai wa'azi balarabe ba quraishi da aka aika ma quraishawa to sai muka aiko ka la'allahum yatazakkarun don su yi tunani amma kuma sai ga su suna faɗa da kai suna neman su mai shi ka baya walaula an tusibahum musibah ولولا تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين
To, walaula an tusibahum musibatun ba don gudun kada musiba ta same su, bai ma kaddama da aidihin saboda dalilin abin da hannuwansu ta gabatar ba, ba don gudun kada musiba ta shahe su da laihin gada suka gabatar ba, kwaye ƙulu su ɗora magana suna cewa ya rabbana ya Ubangijinmu, laula arsalta ilaina rasulan, misa baka aiko manzo zuwa gare mu ba. Me yasa baka aiko mana manzo kamin zuwan wannan masiba ba da ka aiko manzo da mun bi shi. To don gudun kakkuce haka nan shi ya samu ka aiko manzon, don gudun kakkui hujja da wannan. Don in ba aiko manzo ba za ku ce ya rabbana laula arsalta ilaina rasula. Ya rabbana missa baka aiko mana manzo fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka wa nakuna minal mu'minina mu zan cikin mu'minai. to don gudun kakkuce haka nan ya aiko manzon yanzu ga manzon na aiko kun kibi ne kun ga wannan hujja an toshe ta mutum ko ka san bai tare da kai mutum ko ka san bai biye da kai mutum ko ka san bai kamar ka hanyoyin da ka sani wa'anda ka daɗe abin na hamayya ta to in kana iya ka bi su ka daɗe hamayya ta ko da ka san bai yarda da kai har abada in dai ka san wanda za ka yi ka daɗe hamayya ta to ka bi wannan hanya ka daɗe ta don Allah aƙalli in ka daɗe ta kana samun sauƙin matsaloli in ya ƙara gaba can ya ɓace ka waɗanda a kusa gare suna cewa to baka kyauta ba in ya ce ba ka ƙamana ta yi suna da baki da za su ce bai ƙamanar ka yayi ma kaza to amma idan ka keɓe kai ɗai to nan na matsala take shi yasa kun ka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu ganima aka samo ci gaba na arziki ga na kusa gare suna so to su ai na kusa gare ya saba yi musu ba guda ba ba biyu ba sai ya kwashe dukiyar nan duka ya baiwa ƙurayshawa abokan faɗa sai mutanen Madina sun ka taho sun kai meeting suka ce Allah sarki Allah ka tausaya wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam takubban muna diga da jinin mutanen ga an samu dukiya ya kwashe duk ya ba su mu ya hana mana komi to kun gani da annabi ya je wannan sai ya kiri meeting yace amma kada kowa ya shigo cikin Qurayshawa sai mutanen Madina aka shigo yammai da bahasi yammai da bahasi ai bai gushe ba sai da suka ce radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi rasulullah sannan an ka tashi tawo to su mutane wato ba abin ta tasu don mutum na hamayya da kai ba ka binta tashi ka ce mu yi ta hamayya ko ba ka kauna ta in ka samu yammai don mutum na ka kullum bai cewa komi ka samu shi ka kai mai, komi ka samu ka kai mai, kakkai haka inda ka yi nan, ka yi nan, ka diba inda duk adam maslaha sai ka yi. Bacin da su na kusa gare ka za su yi su ce, ka hana musu, ka kai mana nesa, kakka damu da shi inda Allah ya sama na haka mai kyauta, kakka damu da wannan. Eh? Mm. in ka yi abin da Allah dai shi Allah ya san abin da ka yi daidai na, to duk wanda ya taso da kai yana ɓacin ka yana baka ƙauna dai ba kai kaza gida na so ana ba daji na gidan gida na so ana ba daji eh ɓaci na ɓaci ne yana so kai na gidan su gida na so ana ba daji kyale su ai babu inda a daji ai daji kowa ya san daji Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne. Falamma ja a huma da haƙo min indina.
Falamma ja a huma da haƙo min indina ƙalo laila otiya musulama otiya musa. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا ساهران تذارا وقالوا إنا بكل كافرون فلما جاءهم الحق من عندنا لو كشن غسكيا تزوما متانن موسى من عندنا daga wurin kalu sai suka ɗora haɗin laula utiya mithla ma utiya Musa laula utiya falamma ja'ahum alhaq lokacin da gaskiya ta zo musu wato mai gidanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo musu sai suka ce laula utiya Misa ba a bashi mithla ma utiya Musa irin abinda aka ba Musa an ba Musa sanda da hannu mai fari to shi Muhammadu mi da ba a bashi iri ne ku ji musan da sun biya sai da ya ɗauki buta ƙwarai Allah noce su cikin ruwa ya tsere da kyat ya ana gudu ana shasheka da shi da jama'a tai wai shi na kuma yanzu da bainan shi na suka yabo don su mutane da yawa su wayanda an mahasada dukkan ji suna yabon mutum ya mutu ko kuma inda yake ba wuri na da suke da iko gare ba ba su iya zuwa can su yi jayayya da shi amma duk wanda a wurin da suka jayayya da shi to ba su yaba mai shi yasa za ka yi ta jin su suna ta yabon waɗanda sun ka mutu amma ba ka jin suna yabon waɗanda addare don shi mai rai abokin gaba suna jayayya su kai da shi to shi na annabi Musa ya mutu duk waɗanga da sun kai da shi wai yanzu cewa suka yi mista ba a ba manzo Allah misali ma uce Musa eh abin da an gaba Musa ba Allah ya ce wacce irin magana ta awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl halan ba su cewa abin da an gaba Musa can harko ba ai abin nan da an gaba Musa sun kafirce mishi ko sun yarda da Musa ne qalu sihirani sai suka ci to ai da Musa da Muhammadu duk masu sihiri na su biyu ai duk masu sihiri na su biyu a cikin wani tafsiri sun kace sihirani da attaura da qur'ani duk masu duk sihiri na guda biyu su biyu su doka sihiri na tazahara sun ka taimaki juna ita attaura da tattaho sai ta ci abinda akwai Muhammadu tahi qur'ani na nan tahi addar shi sihiri na sai ta gazgata shi shi ko qur'ani da ya tawo ce abinda attaura ta faɗi gaskiya na tazahara da da Qur'ani ya taimake ya taimake a Taura a Taura ta taimake sun hada kai ko kuma ga wacce mafassara ta farko Musa da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sihiri na guda biyu sun ka taimake juna shi Muhammad ya ce Musa mutunan kwarena shi ko Musa don wannan shi ko ya ce mutunan kwarena kusa ana yin irin akwai irin wannan wanda wasu kai yan yan abin ga ‘yan caku, wanda ‘yan caku ka yi, to, amma ba iri ne na bana, wannan magana ƙur'ani gaskiya ce hadisi gaskiya, kun sa abin da ‘yan caku ka yi, ‘yan an ka to wajen wa'azi ɗan caku ya hau ya yi caku ne, ya sha caku ne, ya kwaɓa, ya kwaɓa, to shi ko wanda ya hau da baya shi ko sai shi ta yabon wancan ce, ya kyauta, ya yi kaza, ya yi kaza. Shi ya yabai, shi ko ya yabe shi. Eh, kowa da kowa ya yabe wani in ka taho kana dattijon ka ka hau ka kyale su ka lura da cakuna sun ga sha kai ta wa'azin ka sai ce wai kai ba ka san kowa eh ba kai musu kirari ba to kun ga wannan shi har ka cakuta wannan wannan har ka cakuta amma wagga da aka faɗi nan Musa ya gazgata Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gazganta Musa attaura ta gazganta qur'ani kamin ya tawo qur'ani ya tawo ya gazganta attaura bayan ta wuce wannan magana gaskiya ce kalu sihirani sun kace da attaura da injila ko da muhammadu da musa sihirani masu sihiri na biyu ko ko sihirani sihiri na guda biyu su da tawar tazahara sun ka taimaki junan su wa kalu suka ce don haka inna bi kullin kafiru mu mun kafirce mu kowane daga cikin su wala ba bai da attaura ba kuma qur'ani ma ba bai da shi ba ba mu yadda da manzo a taura ba manzon ƙur'anin ma ba mu yadda da shi ba bayan sun yi ta buge-bugen su ai mutumin da bai son gaskiya kai ya ɗauki hankalinka ko ka bi ra'ayi ne bai son ta ko ka bi ra'ayi ne bai son ta in dai bai in dai bai son ta to ko ka bi ra'ayi ne bai son ta sai dai hi dan shiru in kana nan in ka daga ya ci gaba da yin abin da ya kai amma tunda bai son ta bai son ta قل فأتوا بكتاب من عند الله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحد هو أحد قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أحد منهما أتبعه إن كنتم صادقين Allah ya ce da manzon rahama Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, Kul faɗi su jiya, kun ce a taura ba littafin ƙwarena ba ƙwar'ani ba na ƙwarena ba, to ba a tubi kitabin ku te ku to da wani littafi wanda an na ƙwarai min inda Allah daga wurin Allah ba daga wurin ku ba, ko a hada mini ma wanda ya a taura ya ƙwar'ani shiryuwa, ni ko in kun ka kawo shi attabi uhu zan bi shi. Ku te ku kawo shi in kun to sadiqina in kuna da gaskiya. Sun ka buga sun ka buga daga Allah kan babu shi, min inda Allah kan babu, ya ce, To, fa'allam ya saji bulaku.
Fa'allam ya taze bolaka ba laman na ma ya tabi'o na awa ahun. ومن ضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah ya ce to fa illam yastajibu laka to idan ba su ansa ma ba tunda sun ce Qur'ani ba na kwarai na ba sun ce at-taura ba ta kwarai ta ba to ka gaya musu to su kawo littafin kwarai daga Allah zaka bi littafin kai ba ka girman kai ga littafin kwarai wanda ya zo daga Allah su ce su kawo to fa- fa illam yastajibu laka in ba su ansa maka ba to fa alam ka sani annama yattabi'una ahwa'ahum sun rayu su kawai suke bi in dai ba su bi abin da Allah ya ce ba kun ba su kawo abin da Allah ya ba to fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum dama son rayuwar su kawai suke bi waman adallu babu ko wanda ya bacewa nan duniya min manitta ba hawahu bisa ga wanda bi son rainai bi gairi hudan min Allah ba tare da shari'a daga Allah ba babu wanda ya halaka bisa ga wanda bi son rainai ba tare da shari'a daga Allah ba ya kowa bacewa inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle Allah bai shirya da mutane azzalumai ga bukatarsu ba su kawo hujja ba kuma ba su daina jayayyar ba ba su kawo hujja ba kuma su daina jayayyar ba Allah ya kare mu wala qarwasanna lahum al-qawl ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون wala qarwasanna lahum al-qawl lalle mun sada musu magana tare da wata wato magana ta ci gaba ba ta tsaya ba ta sadu da sashen magana la'allahum yatadhakkaruna domin su wa'azab alladhina الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون alladhina atainahum alkitaba wa'annan da muka ba su littahi min qablihi kamin zuwan qur'ani wa'annan muka ba littahi ba su karkace ba suna bisa gare shi kun bihi yu'minuna su kan dai suna imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko bihi wato abin da na addamir da alqur'ani suna imani da alqur'ani wa idza yutla alaihi وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين wai za yi tila alaihi su wannan da suke imani da littafin nan yan an karanta shi gare su kalu amanna bihi sai su ce mu kan mun imani da shi don da ma suna bisa gare shi sai su ce da ma mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle qur'ani gaskiya ne daga Allah ubangiji inna kunna min qablihi muslimina mu tun da tun kamin zuwa ne mu musulmina muna nan jira ne dai muka yi ya taho kuma ya taho muna nan tare da shi أولئك يؤتون أجرهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون أولئك أولئك يؤتون أجرهم مرتين ودنغا أنا باس جنغا أيكن su sau biyu imanin su da littafin adda injila don mutanen najashi ne a ƙurayshawa sun kayo gayyasu su taho su ci mutuncin manzo Allah tunda su malamai na kuma shi ya ce Allah ya ko su ma mutanen Allah na su taho su gwabza da shi su murƙushe musu shi kai ya kai musu ko ina da sun ka taho da ya karanta musu abin da ya karanta musu sai suka ce inna amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimi to sai sarki maka ya jiya sai to ya ce mu ma ra'ayina a- a- abin na na- a- ma ra'ayina abin na rakaban ahmaqu minkum ba mu taba ganin ayari wawaye kamar ku ba mutanen ku sun aiko ku don ku to ku turmuje mutumin sai ku to ku ci kun bishi mutanen ku sun aiko ku don ku turmuje mutumin sai ku ce kun bi shi sai suka ce a a aikin muna gare mu na kuna gare ku la nabtagil jahilina ba mu bukatar jahiliya mu magana imani ta ba magana jahilci ta ba imani na abin da mun ka karanta ya to ya tabbatar da shi hada mi za mu yi da shi Allah ya ce to waɗanga za a ba su ula'ika wato na ajiyar humar أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغوة وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين Allah ya ce to waɗancan mutane imaninsu da injila da imaninsu da alkur'ani yi otauna ajarahun za a ba su jinga su marrataini sau biyu tunda imani biyu na to jinga biyu aka biya shi wa Allah kamar da nika ta maimaita muku babu aikin kyauta wuri ne gwargwadon wa da kai aiki gwargwadon wa da aka biyan ka illa dai ko ana cikin karatu kun ka ga yara sun taru ga mota mutane suna abin gadda gelatu ai musu magana eh sai a musu magana a ce su jaye don kasoyewa mutane banna eh shi da ba ka'ida kenan Ah, yace wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata suna ture mara kyau da mai kyau in an ka kado musu magana mummuna sai su yi magana mai kyau wa min mara da kanahu yunfiquna kuma suna cewa ga abin da muka azurta su shi imani na kwarai shi ka sa sadaka imani na kwarai shi ka sa sadaka dukkan ga mutum na sadaka to akwai alamar imani shi yasa annabi ya ce wa sadaqatu burhanun sadaka dalili ne na imani duk wanda ka ga kuɗin ga da kowa ka so babu wanda bai son kuɗi kuɗin ga da kowa ka so kaga mutum na ɗauka su ya ɗiba ciki yayi alheri to alama ta nuna yana da imani saboda haka wa mimma razaqnahum yunfiquna cikin abin da muka azata su cewa suke alama imanin su yayi kyau lokacin da mai magana ya to yana ce musu bai ga wawaye kamar su ba ayayi wawaye kamar su ba ai ko ku don ku turmuje mutumin kawai sai ku yi imani da shi shine Allah ya ce wa idza sami'u lagawa in sun kaji irin wagga magana ita aka ce malagau a aradu ana sai su kawo da kai gare ta wa qalu lana a'malukum a'maluna wa lakum a'malukum sai ce mallan tahiyya ka aikin kuna gare ku na sheka mu ku aiki muna gare mu na na ilimi ku tahi kowanku ya tsaya ga nashi ku ku ce ku yi naku aiki mu ku ban mu mai namu aiki domin malami bai bari ya zama ɗaya da jahili a yaushe za ka yi wahala ka yi wahala ka yi wahala ka gano abu kuma sannan ka zanna a jahili shi zai baka umarni wanda za ka yi ina amfanin wahalar da kai kayo karatu ina amfanin ta saboda haka suka ce salamun alaikum daga wurinmu salama ta tabbata daga wurin mu zuwa gare ku mu ba ku ji ga bakin mu abin da zai cuce ku amma ku tahi magana ku ta cewa wai kan mu imani ku tahi da wannan magana la nabtagil jahilin ba mu bukatar jahilai ba mu bukatar jahilai ba mu bukatar jahiliya ku tahi da abin da kun kato da shi ku bar mu da abin da kuka iske mu da shi wannan abin da ya kamata kenan ba gaddama ba dan inda sun tsaya sun bi ta sa sai a yi ta gaddama suka ce a kai magana ne ta ilimi ta ku jahilai ne ƙurishawa lokacin nan su jahilai ne sannan su ahli kitabi su an malamai littafin Allah na aga hannunsu saboda haka an kiro su don a tambaye su su yi jayayya da mutumin sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma Allah ya aiko shi sun faɗi ya faɗi sai sun ka ji abin da sun ka faɗi shi na ya faɗi da su da shi duk magana Allah ce suka ce amanna bihi mun yi imani da shi innahu alhaqqu min rabbina abin da yazo da shi gaskiya na daga ubangijinmu inna kunna min qablihi muslimi mu da ma kamin zuwa ne mu musulmi ne jira ne na muka yi to shikenan sai a dawo a yi ta fada da ku ko bar gaddama da ilmi ra'a ka bar gaddama gaddama tana cin addini gaddama tana cin addini ku bar gaddama faɗi gaskiya ka yi aiki da gaskiya shirya da kai da mutane Allah ka shiryawa kai ba ka yi shirya su Allah shi ka shiryawa to roƙonka maka ya Allah bai asma'i kal husna kulliha wa sifatikal ulama alimna min hawa ma lam na'lam ka taimaka mana Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada kada halasi ka raba mu da sabonka ka raba mu da shawar sabonka Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah roƙonka maka salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allah muna roƙonka bi annaka malikun wa anta ala kulli shay'in qadir wa ma tasha'u min amri yakunu ka taimaka mana Allah ka gafarta mana Allah ka taimaka mana ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana zahin ranar Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana zahin ranar Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadan Allah ka shirya ɗiya ka gafarta musu Allah ka shirya ɗiya ka kare su Allah ka shirya ɗaya da zuriya ka tsare su, Allah ka ba su kariya ta musamman, Allah ka ba su kariya da tsaro na musamman, Allah ka sa musu albarka, Allah ka ɗaukaka su ka ɗaukaka al'amarinsu, Allah ka gafarta ma uwaye, Allah ka gafarta ma uwaye da kwanansu da kakanninsu, da yannansu da kannansu, da ɗaya da iyali da zuriyarsu. Allah ka gafarta musu, Allah ka yahe musu, Allah ka taimaki iyali. Allah ka ƙara musu imani da lahiya, Allah ka ƙara musu tsaro da hakonka, Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu, ka gafarta ma yannansu da kannansu, Allah mu so ka sa aljanna makomin mai ita mata yi, abinda ka ce mai Allah ka taimaka mana ne saboda kai ba don kowa ba, abinda ka ce mu bari ka taimaka mana mu bari saboda kai ba don kowa ba. Allah ka sanya motsinmu da shirinmu, da maganganunmu da ayyukanmu, da niyoyinmu da manahohinmu, ka sanya ta ta zama saliha, ka sanya ta ta zama khalisatan mukhlasatan liwajhikal karim, wala taj'al fiha shay'an li ahadin, saboda rahamarka Allah ka tusaya mana, saboda darajar sunayenka Allah ka anshe ibadodinmu, Allah ka anshe ibadodinmu, Allah da albarka sunayenka Allah ka anshi azuminmu Allah ka anshi azuminmu Allah ka anshi azuminmu Allah ka anshi addu'o'inmu Allah ka anshi addu'o'inmu Allah ka anshi addu'o'inmu Allah ka anshi sallolinmu Allah ka anshi sauran ayyukan mana alheri Allah ka gafarta mana Allah ka tosaya mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah muna roƙonka bi ismikal mahzun wal makanun at-tahir al-muqaddas al-hayy al-qayyum ar-rahman ar-rahim zal jalal wal ikram ka tausaya Allah an tusalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana taron nan namu duk wanda bai da lahiya Allah ka warkar da shi Allah duk wanda bai da lahiya cikin taron ga Allah ka warkar da shi Allah duk wanda bai da lahiya cikin iyalan mu Allah ka warkar da su Allah duk wanda bai da lahiya cikin ɗaya da zuriyar mu Allah ka warkar da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana duk bukatun mana alheri Allah ka biya mana wayanda ba na alheri ba kamar ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu ka ba mu kariya da tsaronka da darajar sunayenka ka ba mu aljanna firdausil ala ka kare mu daga azabobin wutarka kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين